الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بعظم محضري ولتعتف بنظرة تأتي لنا بالظهر وبعد يوم مصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa nemomi da ya mana da wanda yake mana da wanda zai mana nan gaba da jinjina ta ban girma ga shamaki a babbar fada shugabanmu, jagabanmu, jagoranmu, abin ƙaunarmu, abin dogonmu, komai da komin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadda wata ta riga ta tallo muka shiga cikin da muka yi annashuwa da jin daɗi ga duk masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna mara balale da ta juna murna da shigowan wannan wata a halin muna nan cikin rayuwa. yau muna tara ne ga watan goma sha ɗaya nuwamba kenan miladiya dubu biyu da sha hudu wanda za mu yi zama na miftahul maulid ma'ana na buɗe maulidai ga baki ɗaya a wannan gari namu na komo a wannan yammaci na juma'a wadda da safe mun yi tabarruki bara idan ba manta ba karatunmu na maulidi mun tsaya harfa ba mun yi rabin sa saura rabi karatun maulidai suka kare muka ce in Allah ya kai mu bana za mu daura inda ka tsaya kuma alhamdulillahi mun kare sa harfa ba din tazu a masallacin juma'a na jauroji yanzu kuma insha Allah kai tsaye za mu shiga harfin sad mu duba abin da ya sawwaka duba da larura da na riga na bawa masu gayya tun jiya cewa maulidan sun zama mini biyu za mu attendin wannan da farko kamar yadda na saba kullum maulidan ana yin su ne a rana ɗaya amma na kan fara zuwa wancan kafin wannan in na je na samu hailala shi kenan magana ya kare sai mu zo mu karisa wannan maulidin tare da yan uwa so bana kuma muka zaɓi insha Allahu za mu fara a tandin nan tukunna mu yi tabarruki a yi karatu na maulidin manzon Allah din sallam daga misali sai mu wuce maulidin da yake gaba wanda yake nesa ne insha Allahu saboda haka kai tsaye za mu rera abiyat da za mu fassara insha Allahu sai kuma gobe a maulidin mu na gaba za mu daura tare da yan uwa bi mashi'atin lahi tabaraka wa ta'ala za mu rera kamar da aka saba bismillahir rahmanir rahim as-salatu was-salamu ala al-fatih al-qatim حق قدره ومقداره العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تزوجت من امرئ نبي المؤيد
لا إله إلا الله لا إله إلا
التفوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله فحسبي بيد الفضل الله زينتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله قدرت بعزف امتداد محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله فناهيك من امرئ وناهيك من حسبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما ضل من للرسول ومن انا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أليس الذي بربه الله فتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأداه ونضع على المنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أله وزاد على المنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله كبير الورد مبل الدين والدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله رؤوف رحيم غير قاسي ولا فسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسولنا لولاه في العلم فتتا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله واغتدى لا إله إلا الله لا إله إلا الله أجل عن الأنداد كالهوى لا زبدا إله إلا الله لا إله إلا الله فوائده نور فوائده هدى لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا سوى في دينه ولا وما من لمسه لا إله إلا الله لا إله إلا الله له لنور الكواكب معتلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يشير أركان التقى غير معتلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحال الكثير من كل مرتلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا معتقد الجاهليات منجلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بنور نبي ليس يرفع على الحسين لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا في العلم الذي أوتي أثرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نور سنو في السماوات كالسرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله والمصطفى وغاب من افترى لا إله إلا الله لا إله إلا الله هلاله هداه والنداء مات الورى لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن كرسول الله في البذل والوعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلى لك في المعايش وإيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإلى لك في المعاش والإنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألم يرضى في الدنيا سياقا لدينه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكان لنزع الخير جل عن ابنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الماء البرايا أريد بيمينه لا إله إلا الله لا إله إلا الله فرارا فأنت الفيض بها من الفيض لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد جمع الله سيادتك كلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمد يومها ويريد كلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنسان لا يلي إلا لها فمن لها لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبات أليف الله وأظلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله مدير هجم قد ذكى الإثم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فتناسبوا حين لجوا خرافة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما سقوا للوتوش سلافة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو يعذبون السيف والنسل آفة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ظنهم قد أقبلوا مخافة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سيف في كسر ولا لسل في وزيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سيف في كسر ولا لسل في وزيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله هنالك فكا للجميع عروفه لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسلب منهما وسيان عطوفها لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا فيهم مغروره ومخوفه لا إله إلا الله لا إله إلا الله عينهم كالأرض لا سيوفها لا إله إلا الله لا إله إلا الله كذبان كذب وكذبان كذب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كدار من الموت بآل ظالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله من صارم ومن بها مات صارم لا إله إلا الله لا إله إلا الله كم من أريف الأرمان آلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبيكهم غروا أسم بصوارم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ملاك تبدو في الكلالات والإنس لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا عادي إلى ذلك المستقيم ولا آله قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما يبدنا أنبتا بارا watan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar duk wata shekara alhamdulillahi mun ɗauki wannan babban littafi na shehu alfazazi da ibn al-muhayyab ridwanullahi ta'ala ilaihima a matsayin cikin kwaryar garin komo muke fassara shi alhamdulillahi mun fara daga ah, harafin farko na alhamza muka kwana a harkar ba wadda alhamdulillah yau a masallacin juma kamar yadda na faɗa mun yi tabarruki da kare tsawon nan rabin harafin harafin ba ɗin. yanzu a wannan maulidi na wannan kofar gida mai albarka kofar marigayi alhaji bello manyawe allah ya yarda da shi mun haɗu a yau kamar yadda muka faɗa a farko tara ga watan sha ɗaya dubu biyu da sha takwas juma'a wadda kuma ta zo da haske ta zo da maraba da watan shugaba jagaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadda mun riga mun fara tun da rana yanzu ci gaba ne na karatun maulidi kamar yadda muka ɗauka bana alhamdulillahi muna sa rai in allah ya yarda bada za mu yi saukan wannan littafi mai albarka kuma na riga na sanar a zawiya da muka yi mitin akan maulidai da muka sa a gaba cewa mun ɗau tunda mun ɗauko daga sama daga saurul kalbi a diwani a maulidan waje da gari mun yi diwa mun sauka muna diwani na biyar muka muka sauka bara to bana za mu ɗau diwani na hudu au taqul qura insha Allahu shi za mu fassara a wannan shekara a maulidai na ciki ai na wajen garin Komo duka da aka gayyace mu insha Allahu wadda wannan shekara shi muka ɗauka tunda a halka yanzu mun yi diwani ɗaya muna cikin diwani na biyu shi ma mun yi nisa ainun to kaga diwani ɗaya ne kaɗai ya rage ba mu taɓa komai a cikin sa ba kenan wanda in muka sauke autakul ura bana muka ƙarisa diwani na biyu isiru sa'adati da muke ciki a halka kaga sai mu shiga salwatu shujuni kafin baɗi in Allah da ya kaga kila mun haɗa shi sai mu sake ɗauko sauka kuma in Allah ya yarda in dai muna da rai Ah, muna fata Allah ya rike mana hannuwa mu ta tarayya cikin hidimta wa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan littafi mai albarka na ishiriniya na alfazazi a wannan harafi na zubaji ya fara da haka yana cewa tazawwattu min sidqi eh, tazawwattu ko ko yana ne من ملح النبي المؤيد إلى عرفات العشر خير التزود فأسقي بها زلفى إلى الله في غدي سفرت بحبي في ابتداء محمد فناهيك من ملح وناهيك من حظ الفاظ وزير جل عنه يجي تزودت خير التزود in ka ɗauki na farkon ya ka tafi baitin gabansa misra'in ƙarshe shi ma ƙarshensa shi za ka haɗa shi ne sun koyansa fulani suna ce masa kwakwal duk malamin da ko mai koyar wanda ba zai iya yin haka ba to da sauransa a wurin koyarwa in ba gaban ka shirgo bai tuga wani lokaci sai ka kwaba a ga a kasa gane da ake nufi ma ka karanta bakin kawai ba tare da yadda ake so sa ba tazawwatu khairat tazawwudi nayi guzuri guzurin kuma mafi alkhairin duk wani guzuri da ake yi ila arafatul ashri guzurin na yi shi ne zuwa ga farfajiya na tashin alkiyama arafat shi ne fili wanda babu gini mai faɗi mai yalwan gaske shi yake cewa arafat to na yi tanadi na guzuri mafi alkhairin guzuri zuwa ga farfajiyan filin tashin alkiyama menene wa kai wa tanadin menene tanadin min madhin nabi shine yaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-mu'ayyadi ma- wadda aka karfafe shi da mu'jizozi masu dukan maɗigar kai na duk wani wanda yake inkarin annabtakan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam abun karfamawa kenan fa hasbiha wallahi ya ishe ni da wannan yabo na manzon Allah zulfa ila Allah fi qadi wallahi ni dai wannan yabo na shi ya ishe ni a matsayin abin samun kusanci da shi gobe kiyama zulfa shine kusaci eh, ilallahi zulfa kusaci Eh, kamar yadda zuwa farkon wata sura a Qur'ani ko ma'ana abudu mu illa li yuqarribu ila ilallahi zulfi to ma'ana zulfa kusaci wannan yabo ya ishe ni a matsayin kusaci ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuwa ga Allah ilallahi fi gati a gobe goben lahira يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قد أنا قولي نلاهرة زفرت بحسي نار بوتا تبطر بونا لنسامو ابتداء محمد تجي يبون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فناهيك من مدعين wato wannan yabo na annabi Muhammadu sallallahu alfazar ya ce wallahi ya ishe ka daga duk wani yabo yabon annabi ya isar maka daga daga duk wani yabo ba wani yabon da za ka yi na wani abu ko na wani mutum da zai isan maka ya yi ma komai kamar yabon manzon Allah sallallahu shi ne fa nahika min marhin ya isar maka shi wannan yabon manzon Allah daga duk wani yabo manahika min azzi kuma ya isar maka daga dukkan wani rabo ba wani rabo da za ka samu a duniyan nan ko a lahira duk nau'in yabo na ɗauka ka sa kunninka manahika min malhinu wa nahika min hassi ya ishe ka daga duk wani yabo ya ishe ka daga duk wani rabo da za a samu a duk gidan duniya yabon manzon Allah rabo ne wanda duk wanda ya same shi ya samu rabon da ya isan masa daga duk wani rabo da za a raba ka samu وما قدر مدحي للرسول ومن أنا أليس الذي أسرى به الله فدنا فأعطاه كو كو يا نيني ku duba ku duba abin ya ma taku ne bana ganin sauran bakin ilayhi fa'ada wa zada ala almuna zahir alwala fil mud lid-din wa jana rauf rahim khayr qasin wala fasli yace yaba manzo Allah ya isar maka ga samu ga duk wani abu na gidan duniyar nan na yabo da za a yi ko na rabo da za a samu yace wa ma qadru mar'i don haka karka ɗauka wai ina takama ne na yi yabo na a zo a gani a jirabin manzon Allah wani haka durin madi ne gwark ne matsayin ɗan yabon da na yi wace maganar sama ngana maganar manzon Allah ngana maganar matsayin manzon Allah menene yabon da na yi me matsayin yabon da na yi in an ce za a duba a auna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waman ana waye ma ni in ji alfazazi waye ni ma la ilaha illallah alaysa alladhi asra billahi fadana wai shin wanda na yaba din da har wasu za su tsammani ko na yi wani abu a yabansa shin ba shi ba ne wadda Allah ya yi isra'i da shi ya matso da shi kusa da shi alaysa alladhi asra asra bihi Allah fadana asra bihi Allah akwai shahidi a Qur'ani subhanallazi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فدنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو دنا فأوحي إلى عبده ما أوحي شين شاهد إنسى القرآن الله مسؤول شيء يمسي الله صلى الله عليه وسلم فدنا الله يمسو إليه إذ وجريش فأعطاه ya ba shi duk wani burinsa da abin da annabi Muhammad yake buri a wannan rana sanda Allah ya ba shi ba abin da yake bai ba shi ba da suka haɗu suka matsi juna in madana fata da Allah ta faru ya hau makami Allah ya dafa tafin kudurarsa a kirjin manzon Allah ya ce wallahi sanda na ji sanyin tafin nan har cikin kashin bayana a nan ne ya ce Allah ya tambaye ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma ikhtisam al mar'i al'ana ka san ko mala'iku madaukaka me suke tattauna a yanzu yace la adri ya rabb wallahi ban sani ba ashe ana so a gwada mana daga rana annabi da shi da ban sani ba sun rabu a tambaye shi yace ban sani ba sun rabu kafin nan ne duk abin da aka tambayi annabi zai iya cewa ban sani ba kafin nan ne za ka iya cewa annabi akwai wani abu ko garba ko wani abu za ka iya danganta masa rashin saninsa amma wallahi daga ranar ba abin da Allah ya rike bai kura manzon Allah ba ita da naji wannan sanyin takin a nan ne a alama ne ulumar awwali da wal akhirina wa da ni ilma yayi min durin ilimin mutan farko da na karshe ya ƙara min ilimin da mutan farko da mutan karshe ba basu da shi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ce ya dawo annabi Musa yake tambayan sa me kuka yi da Allah ya ce ya zan gaya ma kuma me muka yi da Allah kai ya ishe ka wanda yake so a duk halitta na na Aisha ta tambaye shi ya Rasulullah me ma'anan fa auha ila abdi ma auha kace haba Aisha kina so in tona asirin tsakanina da Allah har na na Aisha anan bai disclosing mata hidden secret tsakaninsa da Allah ubangijinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'adahuma za- fa'adahu ya ba shi dukkan abin da yake buri wa zada alal muna ya ma ƙara masa sama da abin da yake burin sama da burinsa ya ba shi zahirul wara annabi mai mai taimako ne ga halitta gaba daya babu wata halittar da taimakon manzon Allah bai iso ta ba ko a ina la a sama la a ƙasa la a tsakanin sama da ƙasa la jinnu la insu la shayatinu la mala'ikatu la rawa ruhan dukkan wani halitta da ka sani ko bishiya ko dabba ko tsuntsu ko fari ko kwari ko na cikin ruwa ko na tudu wallahi ba wanda taimakon manzon Allah bai riske shi ba ظهير الوراء كان ظهير اكو شاهد في القران يا ايها الذين امنوا كشن سوره الصف يا ايها الذين امنوا كشن سوره سوره الصف كونوا انصارا لله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن طائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه فأجلنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا إيش ظاهرين تو ظاهرين تنا شيء شاهد ونا ظهير الوراكنا ما يتمكن دكا عليتا في معضل الدين يا جماعة عليتا أنا أتكلم دكا أبو بوا ما سوى هل فهمت الدين على مرة الدين duk abin da ke wahalan fahimta a lamuran addini annabi yana taimakon halitta wurin gane abu a fahimce shi waddura ba duni ba addini ka da har duniya abin da yake wahalan fahimta a cikin lamarin duniya manzon Allah shine mai sauwaƙewa ya taimaki mutane su gane in kana so ka gane komai na duniya da lahira kama manzon Allah ra'ufun annabi mai tsananin tausayi ne ga mutane rahimun mai jinkan mutane ne ghairu qasid annabi ba mai kirkashashin zuciya bane sallallahu alaihi wasallam wala fadhi annabi ba mai kaushin hali bane ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يا رسول الله da ka kasance mai kaushin hali mai koran mutane ai da sun watse sahabbanka a gabanka da sun watse sun barka sallallahu alaihi wa sallam rasulun adahu Allah bil ilmi fahtada wa rahadahu jibril bil wahyi wa qatada yajillu an al anda'i tarjawaz al mada ظواهره نور بواطنه هدى فلا سعوى في فكر ولا وهم من نفس رسول النبي محمد wani irin manzo ne na Allah wadda wadda aka aiko shi wurin ya iso masa da aike Jibrilu shi kansa bai san waye manzon Allah ba shi yasa ya zo da nakira malaman balaga kamar yadda nake faɗi kullum in ka ji sun ce sun kawo abu da nakira wan nakiratu ko an nakiratu litta'zimi tana zuwa ga umu don ganewa tana zuwa don girmamawa saboda haka wannan don girmamawa ne rasulun wani irin manzo ne sallallahu alaihi wasallam hadahu Allah bil ilmi Allah ya shirya da shi ne ga ilimi jama'a ku mu nemi ilimi mu nemi ilimi annabi Muhammad alfaza ya ce Allah ya shirye shi ne da da ilimi wa qur rabbi zidni ish ilma annabi kullum yana roƙon Allah ya ƙara masa ilimi da da kar mu rudu da cewa za mu yi addini da ka karatu ake yi manzon mu annabi Muhammad sifansa ne ilimi Allah sifansa ne al-alimu shan mu shauki tani yana yara ta kama da wa duniya ne da ilimi da ilimi ya karya wuraye na magautansa duk wanda suke ja da shi wallahi da ilimi ya taka su tun yana shekara bakwai ya haddace Qur'ani tun yana shekara 21 duk abin da ake karantawa a gaban malami a zaman malam wallahi shi tijani ya cinye shi gaba da ya za mu yi wasa da ilimi shi ne kayan gidanmu wala mu shi Ibrahim kaulaha wallahi tallahi illahi rantsuwar musulmi ko ba don agwaran karatu mutanen misira suka ci ba yana zuba yadda ka san mala'ika ke jure masa shi wallahi ba sallama masa ba ka san balarabe ya taurin kai a wurin raina baki mun sani wannan tarihi ne ya san da shi ka karanta littattafai ka gani duk littattafai ka karanta za ka gani suna da jin kansu suna rena bakar fata ga shi nan ka karanta littattafai duka in ka bi na hau ka gani abin da Allah ya ba imam sibawai amma wallahi suna ja suka ce wai sam bai ba shi bai kai ba wannan abin da Allah ya kai shi sam wai ba haka bane ƙarya ne akwai wani mai ballu sada wa qatrun nada wa ballu sada wanda muke wani karo muka taba duba shi in kun tuna mai wannan littafin wai shi wai wai shi ne ya kamata ya zama siba wai alhali siba wai nan baki ne bakin ma mai warin kashi irin mutanen da ko zai wanka sau dubu in ka zo kusa da shi sai ka ji yana wari kamar hamaka haka yake amma sanda da ya alkawari a gaban matarsa wai ya yi larabci ne fitila ta mutu sai matar ya auri balarabi ya ce sai fitila ta mutu ya ce la matar misbahu wai fitila ta mutu ya dare abin nan yayi wani irin fassara dai kamar ka ce he drink a kwana ya sha kwana sai wanda irin fassara matar ta faɗi har ƙasa tana dariya har cikin ta ya kama ciwo waya wa dalla malam ba haka ake faɗi wa dalla idan fa'atil misbahu ake cewa da ce ni zaki wa dariya har kina kuka in Allah yadda ni kuma na yi alkawari sai na koya wa larabawa larabci kuma wallahi tallahi haka aka yi wallahi dai tare ya shiga ƙasar larabawa misra wallahi zan da aka dawo da warin ƙashin ba sa ci sai suna sumbantansa suna masa kis ba su taba ba misra tun da rage jami'ul azhar shekara dubu da motsi take da shi wallahi ba taba baki kai ba baki ba balarabe ma in ba dan misra ba ba taba wanda ya ja sallah na juma'a a misra ba wallahi tallahi sai shi ibrahim kaulaha tun daga saukar sa jirgi suka fara kwankwasa shi suka ji abin ba zai tabu ba tambayan duk da suka yi kamar goma in yayi ba da amsan daya sai su ji amsoshin sauran duk sun fita sai kowa ya taɓo tambayarsa a riga an amsa ta in ka karanta ma tasirul hasili ne tabbatar da abin da ya riga tabbata an wuce wurin yadda ga Allah yana jefa masa abin da za su tambaya ne radiyallahu ta'ala anhu to me yake faɗi da me gagara karatu yana shekara bakwai shi ma da Qur'ani shekara ashirin da ɗaya kullum ma wani shekara su mambanci radiyallahu ta'ala yana faɗi shekara ashirin da ɗaya ne ya rubuta littafin da gagari malaman duniya a samu mutum ɗaya da zai sa jan biro ya ce wannan wasalin bai ba ba baƙi ba wasali shi Ibrahim Kaulaha amma da ya diwani can ƙarshen diwani sai ke cewa ya kunu zimamul alami na jami'in bi aidi rijalin bi nuzumi tamakkanu shi yasa muke gaya wa magautanmu su ɗaka a hankali da abin da za ka zai ka ce yan bid'a yan menene amma ban da dai ba su da karatu kan ƙarya kake ƙarya kai ma kasan ƙaryar ka ma ƙarya take sai ka zo ka ɗauki karatu ka koma kuma ka zage su wai wani ne mai arziki wani ne mawadaci in in zai yiwu ba har ana dai duniya ba zai faru ba wani shi ne mai kuɗi amma wani ne mawadaci an taɓa yi kai ne mai ilimi amma shi ne shi ne wallahi sun yadda su ba su kansu sun sani sun sani ha me wannan na zariya ya faɗa ya ce yanzu ka kalli shaɗar zuman bauchi yana tafsiri a gidan rediyo kaduna ko yana karanta a tajir jami'ar sun ko ɗan imam malik ka ce maza bayi da ilimi haka albani ya faɗa ina da bidiyon har yanzu nan a wayata a yanzu haka ita ka isa sai ka faɗi duk abin da za ka faɗa amma ba da bayi da karatun ka to kai ma mabiyin shehu ka zama haka kullum ayi amani na rashin abu a wurinka a samu abun in an zo ya fi a yi tsammanin abu ba same shi ba an gane bayani Allah sa dai mun fahimta ka ga riga kai tsammani da a ina an shirya mimbari an haɗa wuri an yi kaza kaza ya zo ya zauna tare ni masha Allah ka kyalbi yana kyalkyali yana ɗauke idan mutane ga takalmi ɗan dubu talatin ga agogon dubu goma sha biyar ga ga kaza ga kaza amma yana zuwa sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kana da hankali ta gajiyan farin nan sai ka sa horon ka kai ka kama hanya ka bar wurin kawai shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kai kanka ka san in ka bi wannan ka san ina za ka je jeji lallai in an shiga karanta baki ba wasali saboda haka يقول زمام العالمين جميعا بأيدي رجال رجال بالعلوم تمكنوا شيخ إبراهيم yace karshen zamani zimam mana akala na ragaman duniya gaba ɗaya zai dawo hannun masu ilimi in ba ka da shi sai ka zama fasinja ga shi maulan mushi ɗaru su mamboci da za akwai ɗan iskan da ya isa ya ja da shi in yana takama karatu yayi ko kuma sarauta ce da shi yana da rawani a ka ko kuma siyasa ce da shi ba wanda shi ba ya nuna shi da yatsa ya taka mar birke kure masa gudu ko dan waye da me shi ya take Najeriya wallahi da ilimi da ilimi ko ba haka bane ƴaƴansa da me ake tafaduwa a kansu kowa yana so ya gansu a taronsa saboda karatu suka yi da sun ce babanmu shehu ne kawai suka tsaya nan aka tsaya kawai a nan aka ce aka bashi makirfon zai ta muku kwaba wa zai girmama shi babu saboda haka lallai wannan baiti na alfazafi ku ja masa layi musamman yan halaka ƙara can kafar wando ƙara himma alfazafi ya ce rasulun hadahu Allah bil ilmi sayyidina rasulullahi manzo ne wanda Allah ya shirya da shi da ilimi fa haka da kuma ya karbi shirya din waraha lahu jibrilu bil wahyi jibrilu ashraful malaikati yayi marece ya zo wurin manzon Allah da yamma wakata da ya zo wurin sa da zafe bil wahyi da wahyi ma'ana ya zo wurin annabi safiya da marece wurin kawo wahayi ba irin lokacin da jibrilu baya zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kawo masa wahayi يجير عن الأمداء ya girma daga duk wani yabo da za a yi masa an gane duk wani ɗan yabon da kake takama kayi wa annabi ya kayi bi annabi to annabi ya girma magabarin ɗan yabonka sai dai kawai ka faɗi iya ɗan abin da hankalinka ya risko amma annabi ya girmama gabarin ɗan yabon duk da za ka yi a gare shi ce ba wani mai yabo yadda ta rasu layi in za a yabe ka duk mai yabanka sai ya baka hakuri saboda duk abin da ya faɗa ya kasa wa darajarka saboda Allah ya riga ya gama in yabo ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kar jawazal mada hakika manzon Allah ya ƙetare duk wata iyaka da yabo zai kai in za a yi yabo a ce yabon ya kai geji kaza to annabi ya ƙetare iyakar da yabo zai kai din duk inda yabo zai kai wurin yabawa wurin kodawa wurin girmamawa wurin darjantawa manzon Allah ya wuce wurin ya ƙetare wurin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ƙetare wurin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zawahiru nurin zahirin annabi Muhammadu sallallahu wanda ake gani haske ne sallah haske ne zalla shi yasa da zai shiga ɗakin na na Aisha radiyallahu anha wanda take cewa alluran ta ya faɗi din ana tuna hadisin ko sai fitilan kuma ya mutu da yake haske ɗakin ta ne ma ta rasa allura can sai annabi Muhammadu sallallahu ya shigo ɗakin ba ba albaita sai annabi hasken manzo Allah haskaka ɗakin sai ta ga allura ta wal wal wal hasken manzon Allah ya haska mata sai ta dauka yanta kawai ko an sa hadisi ai kuntu aqitu laylan fa saqatat al ibratu wa fa'at al misba'u fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa adaa al baita fa wajadtu al ibrata hadisin daga nana Aisha radiyallahu anha ظاهره نور ظاهر منظم الله حسكي لي بواطنه هدى بائن منظم Allah shirya shirya zallan shirya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور فلا سهو في فكره والله إن شيء الفازازي باب ربكنوا أتكن دكان تنالي من زمان الله دا أولنا أن في باركنا دا سنة سوكي كاين لا ترفكنا كاين أبو سيكا يقول أه الله من توا الله لي فاتا كتير بيبا النبي بي بايا ونا فلا سهو في فكره باب ربكنوا أتكن تنالي من زمان الله صلى الله عليه وآله وسلم wala wahama min nafsi babu wahami rudani cikin dukkan zantukan manzon Allah kai ne in tsufa kama ka sai ka rude ko kai fi tsari saboda tsufa suna gudu ka ce kai maza moti dare moti moti dan Allah ba rudani a cikin wannan manzon Allah bai da wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanahu ala nuril kawakib mu'talin sanahu hasken manzon Allah ala nuril kawakib mu'talin ala nurin kawakibi madaukaki ne bisa hasken taurari hasken manzon Allah ya ɗaukaka bisa hasken taurari wa ke magana tauraro kuma yushayyidu arkana tuqa annabi yana ɗaukaka shika-shikai na tsoron Allah ghaira mu'talin annabi yana wani ma'ana wani mai takaitawa a ciki baya takaitawa zarcewa yake yi yayi tai babu ma'ana taƙaitawa cikin ɗaukakawa ga rukunai na tsoron Allah saboda haka duk halittar Allah ba wanda ya kai manzon Allah tsoron Allah yana cewa a'lamukum billahi wa atqakum lahu ana mafi sanin ku mafi tsoron Allah ku ni kenan annabi Muhammadu sallallahu فأدعى على التعبير من كل مبدل ظلام اعتقاد اتقاد الجاهلية منجلب بنور نبي ليس يخفى يخفى ala lahazi haka? to a tara hankali masu bibiyar littafi ku dubi wanda yake ba da ha sai manzon Allah ya sai ya zama bala mu'tiqadil jahiliyyati duhai na kudurce kudurcen jahiliya sai ba da ha sai ya zamanto yawa yi gari munjali yana abin yayewa duk duhai na kudurce kudurce doctrines na jahiliya primitivation kenan sai zama munjal abin yayewa ke kam shedani ya ce muna magana manzon Allah ke a damu musulunci useless wani ne tarbiya ne da ke
salamu itikadin itikadin jahiliyaci duhai na kudurce-kudurce na primitivation jahiliya munjalin sai ya zama abin yayewa binuri nabiyin ya yaye da hasken annabi annabi Muhammadu laisa yakhfa ala lahzi annabin da bai taba kuya ba ga duk wani mai kallo inda kana da ido na gani to annabi bai taba kuya ba lamarin sa bai taba kuya ba ala ta'zir min kulli mubtilin to ga wurin karatun nan bisa sarayar da hanzari daga dukkan wani mai zuwa da barna lamarin annabi a fili yake bai taɓa ɓuya ga barin idon mai gani ba bisa sarayar da uzurin dukkan mai zuwa da barna ba wani wanda zai zo ya ce yana da uzuri wai bai gane annabi ba ko annabi bai fahimci annabi lamarinsa gaskiya ne ƙarya yake kowai an dis an sarayar da uzurinsa ba wanda bai tabbatar yau lamarin annabi gaskiya ne ba wallahi sai dai siyasa ta hana shi ko son zuciya wajahadu biha wastaqana ha anfusuhum ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسد على هذه على الجسم الذي أوتي الثرى ونور سناه في السماوات كالثرى على هذه يا بكين شكينا على الجسم الذي أوتي الثرى بسع wannan jiki na annabi Muhammadu kenan sallam alladhi udi'a wanda aka ajiye shi aka bada ajiyansa ga ƙasa shabbakin annabi Muhammadu kenan turbayan manzan Allah na Madina aka ba da ajiyar jikin ba wai irin jikin kowa bane wallahi tallahi billahi hadisi ne tabbatar manzan Allah bayan kwana uku wallahi ya ci gaba da yawonsa cikin duniya ko ina inda ya ga dama da wafatinsa bayan kwana uku sauran annaba kowa kwana arba'in yake yi a kwance sai ci gaba da yawo cikin duniya ya inda ake zuwa amma manzon Allah kwana uku kadai yayi a takaice a killace a wurin da yake kunce bayan kwana uku ba inda annabi baya zuwa da inda ka sani da inda ba ka sani ba yana zuwa shi yasa shi Ibrahim Allah ta'ala ne yake cewa a ya rasulullahi da barisa daral fasiqina kusala har har farisin har faransa ma manzo Allah kuna zuwa ashe ya ga manzon Allah kuru-kuru a faransa ba inda annabi baya zuwa annabi taba wofinta ga barin wani guri ba ko zamani sallallahu alaihi wasallam wa nuru sanahu hasken hasken manzon Allah kai kaji hasken hasken sa wa nuru sanahu hasken hasken sa kare sara haƙiƙa ya tafi cikin samawa cikin sararin samaniya nan kaga sanahu aka ce hasken sa hasken hasken sa ya tafi wannan min itlaqil juz'i ne wa iradatil kulli na malamin balaga amfanin karatun balaga kenan kaga wa nuru sanahu hasken hasken sa kaga sara hakika ya tafi min itlaqil juz'i wa iradatil kulli aka kira sa an saki sashi amma ana nufin duka an ce hasken manzon Allah ne tafi amma ana nufin ɗungurungun ɗin manzon Allah ne ya tafi birbishin sararin samaniya waye ne kam ya tafi huwal mustafa shine abin zaɓin Allah hakan wallahi tallahi abin zaɓin Allah wallahi tallahi wa khaba man iftara duk wanda ya kirkiri ƙarya dangana wa manzon Allah wannan ya tabe yayi asara man kazaba alayya muta'addidan falyatabawwa maqadahu maqadahu sai minan nar hadisin muslim ko zilalu dawo inuwoyi na shiryar manzan Allah ammatil wara sun game dukkan halitta ba halittar da inuwa na shiryar manzan Allah bai lullube shi ba halittar babu ita wannan da hakan nan baiwar manzan Allah sallallahu ammatil wara ta game dukkan halitta gaba da ita ma ba halittar da za ta ce baiwar annabi ta riske ta ba wa man ka rasulillahi wai shin waye kaman manzon Allah ne ai ba sai an tambaya ba waye kaman sa wa man ka rasulillahi fil bazli arun baiwa wurin kyauta ka taba ganin mai kyauta irin manzon Allah wanda yake kyauta sai ya saka gudu kada ya ba kyauta wani ya ya zo annabi ya bashi rakumi dari ya zo godiya annabi ya ce a tsara mar dari ya je yana jin nauyin dawa ya turo su zo su mai godiya na ƙarin kyautan tunda ya zo ya godiyan wancan annabi ya bi shi da ɗari ya ce ku kai masa ka taɓa ganin irin wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal wa'azi haka nan baka taɓa ganin irin manzon Allah ba a wurin wa'azi don wa'azin ka baka ga manzon Allah ba wata rana annabi ya ya haurin bari daga sallan asubahi da ya fara wa'azi shine bai tsaya ba har aka kira azhar ya sauka aka yi sallah ya sake hawa mimbari ya ci gaba da wa'azi bai sauka ba har sanda aka kira la'asar ya sauka aka yi la'asar ya sake hawa ya ci gaba da gashi har aka kira magariba ya sauka aka yi magariba ya sake hawa bai birki ba sanda aka yi isha'i da ya sauka suka ce ya rasulullahi ka annaha mau'izatu muwaddi'in dalilin wancan hadisin kenan wannan wazi kamar na bai mai ban kwana ba su sani ba tukunna lokacin bankwanan bai yi ba tukunna sai in an yi hajjatul wada'i tukunna a nan ne yayi wa'azin da ya jijjiga duniya gaba ɗaya mutum sama da dubu ɗari ya hau kan sirarta na raƙuma ya ce sai na ali ya hau ya hau ya ce man kuntu maulahu fa haza aliyun maulahu duk wanda ni muhammadu sallallahu majibincin lamarinsa ne to aliyu ma majibincin lamarinsa ne Allahumma waliman walahu Allah jibinci lamarin duk wanda ya jibinci lamarinsa wa adiman adahu ka gabaci duk wanda ya gaba da shi wa zulman khasalahu ka tozarta duk wanda ya tozarta shi wan surman nasarahu ka taimaki duk wanda ya taimake shi anan annabi muhammadu a gadir kuma yayi wa'azin da ya jijjiga duniya mutum saboda dubu ɗari amma wannan tukunna wa'azin da yayi zarafatil uyuni ko wadda idanu suka ce zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam ba wadda kashi wazi uhila ala qabbil ma'ash walini falam yarda bid dunya ihtiyafan lidini uhila an kai ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala kaffal ma'ai- ma- eh, ma'ashi ko bisa yalwatar rayuwa an kai gadinsa ma'ana an neme shi da a ba shi rayuwa mai yalwa a sake masa kuɗi an neme shi da haka walimihi an neme shi da taushin rayuwa rayuwa ta mar normal ya samu leniency a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam maimakon da kai ne aka aka- ta faru ya kake tsammani bajajau dai ba bajau kare ba وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمني من يمن يدوات مكة kewaye da Madina suka zo suka nemi manzon Allah da kansa da su zama zinariya ya rika sarrafa su cikin rayuwar duniyar nan fa'araha ayyama shamami sai gwada musu matukan daga karan hanci ya musu girman kai sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta su nake ba ya sa kafa ya cure su sai ga an kawo dukiya daga Bahrain manzon Allah yana sa hannu daloli yana daga su yana watsa shar yana ta zuba mutane Ka- kai babban sa a ranar sai na Abbas ya zo ya ce ya dana ba ni kuɗi annabi ya ce ɗauko abin ɗiba babban ya ɗauko rigiza ya yi ta ɗurawa ya yi ta ɗurawa ya ɗura ya ɗura ya zo zai ɗauka ya gagara ya ce ya ɗana ɗaura ne ya ce ba zan ba zan ɗaura ka ba ɗauki daidanka ya rage ya sake yi, ya gagara ya sake ragewa sannan ya ɗauka ya ci gaba da tafiya amma a ranar ya gama raba ta tatas ya shiga gida na tambaya akwai abin da za a ce babu babu sallallahu alaihi wasallam za ka iya sai dai ka nuna a baki amma an je gida sai a samu farfesun kaji eh za ka ta nuna da baki kan zudu amma gaba ɗaya cikin ka kabarin kaji ne gaskiya ne wahila sallallahu alaihi wasallam an kai gaminsa an neme shi da alaƙar ma'ash bisa yalwatuwar rayuwa walimihi da taushin rayuwa walam yarda bi duniya manzo Allah bai taba yarda da duniya ba annabi ba dan duniya bane bai taba yarda da ita ba kuma yayi mata saki uku su shafi'i ma suke cewa inna lillahi ibadan fitana tallaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu anna laysat li ayyin wadana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna shafi'i yake wannan magana ya kake tsammanin manzon Allah ya kake tsammanin manzon Allah kar mu yadda duniya ta raba mu da Allah da manzon Allah wallahi tallahi za mu mutu mu bata wallahi tallahi za mu mutu mu bata ka ji dai halin manzon Allah ya yi kwallo da duniya ya yi saki uku wa duniya ya yi mata wato hannun ya yi hannun riga da ita kar mu yadda mu rudu da ita abin da za ta kare mu zo mutu a dunne mu da rigan da bai shige naira ɗari ɗari ba mu je sai aikin da muka yi a rayu cikin cin naman mutane da ƙazafi wa mutane da gaba da mutane da annanimanci tsakanin mutane ka je ka shiga raminka ka ce ga baki da rika ɗaukar zallolinka da zakokinka da azumominka da hajjojinka da dolinka ana biyan su kar ka yadda kai asarar nan walam yarda bid dunya annabi bai taba yarda da dunya ba itiya dan litini saboda itiya ga addinin sa ma'ana kiyaye addinin sa saboda kari ya samu matsala a addinin sa shi yasa bai taɓa yarda da duniya ba wa kana la ila ghairi jullu alini wa kana jullu alini ya kasance yau mafi yawan tausayin manzon Allah li nafi ghairihi wallahi ga taimako ga amfanuwan wanin sa ne ba yadda yau muka zama ba in ka ga mutum yana tsanantawa wurin tausasawa da sauransu da yin jin tausayi da menene to don ya samu ne don kansa ne ba don waninsa ba annabi in ka ya mafi yawan tausasawa tausayawansa in ka ga yana yi linaf in gairi don amfanuwar waninsa ne ba da kansa ba zima'ul baraya ishirwan dukkan halitta uriyat an ƙosar da su daga ishirwan ne biyaminihi da tafin hannun annabi muhammadu a ina a yaki da aka ce runduna dubbai ishirwa kama su kamar za su mutu suka zo suka kawo ƙara wurin manzon Allah ba ruwan sha annabi ya ya yi haka da yatsun sai ya ce wa yake da ruwa da ruwa ko kaɗan an gani ya ce gani a sarkarsa ya ce a zo a kawo ruwan aka zuba a wani ƙwarya ya ce a kawo babban daro a kawo annabi ya haka ya ce a juye a saman hannunsa ana juyewa sai ga fayef fayef ya zo annabi sun dawo fayef fayef yadda ka san bohol ruwa yana zuba mutum dubu da ɗari biyar ko sama da haka suka sha suka yi wanka suka yi shayar da dabbobinsu suka yi komai da komai suka yi alwala da wannan ruwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam miraran haka kuma ya faru a maimaice ba sau ɗaya ba fa'ancal faidu fi aminal faisi sai kwararowa daga wannan tafin manzon Allah fa'anja ya tserar minal faisi daga mutuwa ya tseratar daga mutuwa da mutanen nan duk za su mutu in ba su sha ruwan ba kafin manzon Allah ya zubar da ruwa suka sha sai wannan ya tseratar da su daga mutuwa a wannan nuska ta mu kenan akwai mai kaisi ko wa mai nuskan kaizo wasu nuskokin minal kaisi daga tsananin bazara zafi yake damun su kaisu bazara faizu mutuwa sai a rike a rike lugogin ko zai fa'ida sai ne sai mu je da gudu lokaci ya tafi ko subhanallah lokacin ma ya tafi ina da tafiya maulidi kuma subhanallah laqad jama'a Allahu siyadata kullaha haka ne hakika manzon Allah Allah ya tara masa shugabanci gaba kida ba wani nau'in shugabanci da annabi ya tara ba ya tara Allah ya tara ya tara da shugabanci gaba daya li Ahmada ga annabi shayabo ya wila ya tare ta gaba daya wa hamilu kallaha ya dau nauyin dukkan shugabanci kuma gaba daya aha hisalul ayati ko kyawawan ni'imomi ayati ni'imomi kenan kyawawan ni'imomi in adaha idan manzon Allah ya zama ya ƙetare ta bai kula da ita ba to famallaha waye da ita kuma da zai ce shi zai fantsama cikin ta manzon Allah kansa ya ƙetare ta ya rabu da ita kai ka ce wai ita za ka sa a gaba kolewa a duniya zubatul a'adi kaifin takubba na maƙiya Allah kallaha annabi ya kakkarya su takubban nasu wa azallaha ya kaskanta ma'abotan takuban kuma ya karya takuban ya kaskanta ma'abota takuban sallallahu alaihi wasallam da take ta hanyar ambaton Allah alqur'ani kenan hakimin lafzi wanda yake kwani wurin lafazin sa muttasirin hifsi wanda yake abin sadarwan kiyayewa babu randa kiyayewan alqur'ani zai yanke kullum Allah ya dau nauyin kiyaye alqur'ani ko wa inna lahu lahafizun haka ya faɗa shi ya dau nauyin kiyaye shi أها لقد حسبوا حين لج- حين لجوا كرافة لقد إذا حسبوا سنزكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين لجوا يا يند سكا سلففا أتكن واتو أتنسو كرافة sun ɗauka lamarinsa ƙage ne na ƙarya sun ɗauka lamarin da ya zo da shi na wannan alkur'ani ƙage ne na ƙarya falan ma sa ƙahun sulafatan lila hutufi yayin da manzon Allah saƙahu ya shayar da su sulafatan nan nake lil'utufi na mutuwa an san nan nake ko? ba sani ba? tsumito na na inabi tsumi na inabi shine nan nake wala hausa ne wala bulbulde eh ne yake nan aha madau ko sai suka shuɗe ya zubo ya zubo na saifa suna zaton takobi wannan sila birbila a fatan cewa wai shine aibinsu zunono hudu zace-zacensu da suke yi kar akhlafat hum mahafatan hakika ya musanya musu da tsananin tsoro wala sai fa fi kafin sai zama duk sun tsorita sun jefar da makami sun farfala da gudu falace fafi kafin ba wani takobi a hannun kowane kafiri ya jefar ya gudu wala nasara fi rukusi ko babu wani kibi wata kibiya da ta rage fi rukusi a cikin tsirkiyarta duk gaba daya sun jefar sun gudu eh tsirkiya ba ka sani ba ne abun da ake sa kibai kibau din nan a ciki kwari to shi kenan hausan ta yi zurfi kenan to هنالك فك هنالك فكت للجبي حروفه أنني أكا رفع واوا daga obinsa a nan ne fa aka raba wawa da gaɓoɓinsa hunalika a hannun guri a fagen wannan yakin fukkat aka kwance hurufuhu- hurufun lilgabi ma'ana sassan wawa aka raba shi da su ma'ana gaɓoɓinsa aka yayyanke su aka wani ya rasa ƙasa wani ya rasa hannu wani aka fille kansa ma gaba ɗaya وبالزرق منه ما أتيفت حجوفه أتيعت حجوفه ما أدم لن زائلة أتيف أتيعت حجوفه حجوفه أن قدر متوان متوان زني وبالزرق منه da kofoto na daga gare shi wannan ko da hausa aka faɗa aka faɗi maganar nan kasan in ba amma bayani da ba za ka gane ne maganar ta inda ta dosa ba da hausa ne bai da larabci da kofoto daga gare shi aka kaddara mutuwarsa. Ma'anansa shi ya sabbaba abin da ya aka kashe shi, shi ya tono. Kaza ce wai ana neman wukan da za a yanka ta ba samu ba tana tone-tone kawai ta tono wuka. Ya ya kai ta tsammani ne, ta tafi an gama ko? To su ne, wani zinzinin da kofoto daga gare shi. وتيعت هتوفه aka kaddara mutuwarsa bizirfi min daga ko fito daga gare shi shi ya da ko fito shi ya ta tono ya ta tono abubuwan da suka ciyawo aka zo aka raba shi da kabobin nasa shi annan wawa ga biyin kenan aha sai me wa haqa bihi makruhuhu wa wa makhufuhu ko makruhuhu abin da yake jiya musu tsoro makufuhu kenan makruhu abin da yake kiye musu wa makufuhu da abin da yake tsorata musu din haka bihim sai gashi ya saukan musu abin da yake jiya musu tsoro in ba su sallama masa ba yake kuma a ma'ana yake kin musu ya same su din sai ya sauka gare su ya sauka musu za'a'inuhum matansu wanda suke cikin haudajensu a filin yakin irin an kawo su an ɗaura su kan irin abin da ake garbuka ne ko da ne a bayan rakuni din nan a sa mata ko masu musu girge-girge sai ga shi matan nasu kada ara zada ha su yi ko takubban manzon Allah sallallahu sun tarar da su su yi ko takubansa sun tarar da su gaba ɗayansu sun dawo an kama su sun dawo fursunonin yanki duk kasar bani kasar an tarar da matan nasa da takubansa matan nasu da takubansa sun dawo nasa duk kasar bani kasar ta hanyar rinjaya na banu kasar wa gaizi bani gaisi da kusatarwa na banu gaisi kabila ce daga cikin kabilu na larabawa wanda suka halarci wannan yakin ransu ya ɓaci kawai da aka fara fille wuyan arna sai gashi an tattaro an gama da mazajen an tattaro matan kuma sun zama ganima shi ne ake ba da labari wa kan dari min baitin karshe kenan ko yawa fa kan dari min lil mauti min ali tarimi wa min salimin abla da hamata sarimi ko haka ne fa kan dari min da yawa daga mai gangarewa mai gangarewa lil mutuwa shi ne lil mauti lil mutuwa eh a to ba ka wani hausa ne ai lilmauti lilmutuwa fakan jarimin lilmauti da daga mai gangarewa mutuwa shi ma an fille kansa yana kallo ba ga kansa kula ba suna walƙiya ba wani zai je bai san jini ne yake jansa ba ya gangarewa mutuwa da kansa min ali darimi daga daga kabilar banu darimi dangi ne na daga banu tamim a a cikin larabawa wani sarimin dawa kuma an samu kan zakali a bala biha maka sarimi ya tafi da makwarkwaɗan kan jarumi daga cikin arna wannan duka in ka lura abu ne bai kama da juna amma ma'anan daban wa kam sarimin da yawa aka samu takwabi ma'ana kan sakali afala ya tafi da ya halakar da bi hamati sarimi da makwarkwadan kan jarumin arna sai ga kawai biyu an cire kansa yadda sai na aliyawa amru dan mutu wanda yafi kowa jarunta sai gashi kansa a ƙasa wa kan min abin yin fil aram mani arimi wannan bai tukan duka ma a sa hankali za ga abu kala biyu amma kowanne da ma'anarsa babu lokaci ne muna sauri muna da abu a gaban mu wa kan min abiyin dawa wato min abiyin daga wanda yake mai kin wulakanci a cikin ana an samu irinsa da yawa fil aram rani arimi wanda yake da mummunan ɗabi'a a cikin a cikin runduna ta yaƙi a ranar rundunan yaƙi a harin mai wato ah, mummunan ɗabi'a irin mugayen arnan nan wanda baya baya buɗe ido ma sai fille kai sai gashi nan shi ma makwarkwaɗan kansa a ƙasa arna rana zanabibihim to eh, eh, an san zanabib ko eh wato zana bibo geffan maƙyangamansu maƙwaro abin ranar an kwaksun sun zama ababen kwankwasawa an kwankwasa geffan maƙyangamansu bisa warini da takuba ba ka yi da haɗa nan ma nan a ƙarƙar girbin su ta ƙasa sun da ku a ranar bisa warimi da takubba min alhaƙi na gaskiya takubban kuma wanda suke takubban takutu tilka la'ati wanda suke wayan gari cikin kariya da kulawa wal hifzi da kiyayewa saboda haka wannan shine karshen wannan baiti idan Allah ya kai mu gobe muna da maulidi na wani dattijo bawan Allah babba jalo an jawar Musa wanda shi ne farkon mutumin da ya fara zuwa ya same ni akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana bukatan a sa masa rana bara ma shi muka fara maulidi da shi to har an bashi yau sai daga baya muka sha'afa cewa juma'an farko kullum na gidan la ilaha illallah ne daga baya na neme shi na bashi hakuri muka canja masa rana ya koma gobe saboda ga gobe in Allah ya kai mu gidan babba jalo ne a jawar Musa gefen gidan alhaji muhammadu bakwai ibrahima gidan su amina kenan alhaji siyoci dan arewa kaɗan da su in an danyi kama yawanci da an san gidan insha Allah can za mu haɗu kuma insha Allah mu dai yanzu za mu wuce akwai masu ci gaba da maulidin za mu wuce za mu je maulidi gombe insha Allah a yanzu muna fata Allah ya bamu dukkan ladan da ake samu sai dai daga ƙarshe muna sanarwa al'umma cewa insha Allah ran Laraba karfe uku da rabi ana gayyatar kowa da kowa masoyan Maulana Bashir Darius Mambauci gaba ɗayan su ana gayyatar su zuwa farfajiyar makarantarsa ta garin nan wadda za a gabatar da walima ta kaiwa zango na wasu daga cikin wato na dukkan ɗalibai na makaranta kowa idan akwai zangon da suka kai to za a gode wa Allah da ya ba su wannan baiwa na matakan da suka kai din wanda in an je za a ji matakan insha Allah na dukkan azuzuwa da muke da su guda biyar a makarantar ana gaya kowa ya zama wakilin gayya gayyan na masoya shi daura ne eh in dai kai masoya shi daura ne to mun gayyace ka kowa in dai masoya shi ne mun gayyace shi saboda haka wannan shi na gaban mu sannan maulidai a tara hankali bana tsarin maulidai da na ɗauka daban ne da kullum daban ne da kullum bana tsarin da na ɗauka yadda ake ramadana ba na zama ba a yi ta tafsirin alkur'ani a wuri ɗaya haka ne to haka muka ɗauka bana haka za mu yi wa maulidin manzon Allah a masallacin juma'a na jauroji can za mu zauna wannan ishiriya mu sa ta a gaba in ba wani ya yi gayya ba a gari yana da maulidi to muna nan kullum yadda ake tafsirin alkur'ani ai qur'anin na manzon Allah ko to annabi bare kasa shi ma mu zauna masa ba in mun samu gayya shikenan sai mu je inda aka gayyace mu din kamar nan na nan yau an fara ɗaya ga wata yau mun zo nan gobe babba jaro ya gayyace mu za mu je jibi muna can in mun ji labarin akwai maulidi a kuma za mu je can in ba mu ji labari ba muna can shi ne magana ran litinin in Allah ya kai mu muna kayar baga na jauro yaya insha Allah kowa muna can ran litinin ai litinin ko I think litinin ne so muna can babu karatu kenan saboda yanzu gai- gayyatoci sun fara shigowa har da na waje da jiha an fara samun gayya eh, na ciki da waje to amma zan yi tsari ne bana duk lokacin da na gaya da faraza sai in ce wa mutane za mu zo ran kaza shikenan nan kuma bara mu ce mun ba a yana maulidi rana da za mu wani a ka ce ba mun takura ga mun hana ka maulidi ai an ciccin ni ne kun gaba ɗaya yaushe ma zan yi maulidi to ba mu ɗauka ba mu kullum muna maulidi in mun ji ka sa rana za mu zo in ka gayyace mu insha Allah muddin muka ji gayya amma in babu gayya a ranar muna babu ran da babu maulidi kawai sai ran da muka ga bayan littafin nan ɗazu babbana babbar inuwa ya yi maganganun da wallahi sanda suka sa ni kuka a cikin masallacin nan wallahi tallahi wadda bisa kyautata zato ya yi su wadda yake wurin duka ya ce to babu wani matsala ni maganganun duk da ya faɗa din nan wallahi tallahi zuciya ta abu da take Allah ya sani sayyidina rasulullahi yana gani mai ido na adalci yana gani babu inda za a yi gayya in dai an gayyace ni wallahi sai na ce ko gidan waye ne ko gidan waye ne saboda ba ba ka da abin da zan za ka zama ma'ana in gabace ka ba ka da abu zan maimaita magana da na taɓa yi wallahi tallahi babu mutum ɗaya a duk faɗin kuma da yake bina bashi na wani abu in ba tsokona ba wallahi wallahi babu shi in akwai shi ya ɗaga kai ya ce gani ya biya mini baƙi ɗaya ya fara baƙi ɗaya in akwai shi ya fara duk garin nan wallahi tsohona kaɗai nake cire hula duk wanda kaga na girmama shi wallahi saboda shekarunsa ne da furfurarsa amma ba don ya karanta da ni ko ban ɗariƙa ko na askaru hannunsa ko ya kaddamar da ni ba la ɗaya duk garin nan in akwai a faɗe shi saboda haka mun san dajin da muka raso a baya tutarwan ke ba na manta ina kaduna Ah, ya kira ni abauci ya ce in zo wurin maulana shi 2003 shekara goma sha nawa goma sha biyar maulana shi ya ce ya kama kayina ya murza ya ce ya yi izinin cin yi wasi daga ranar na faɗa bana tsoron duk ɗan mace in dai magana ne da fatar baki bana tsoron kowane ɗan mace ba izala kake ba ko kai ne gemun taure billahi da kuma na shayi wani bellantara wani tarkacen ya wadda bai kai karan kada miya ba wadda bai kai kada- karan kada miya ba yanzu haka a wannan satin maulana shi abubakar gawari ya kira ni akwai wani rikici da ya balle a Tar- a taraba a gaban wasu yan uwa ya kira ni na sa firihar ma wa'insu ne izalu sun je sun addabe su a garin su a can eh, gefen jalingo an ha- kama hanyar talla wuraren su iware suka kawo kukan su wurin maulana shek ibrahim abubakar gaware a gaban su ya kira ni ya ce ya haɗa su da ni a ce a yi maganin wancan yan iska ya ce za mu koma gidan jiya kenan ai ba ai ba ta canja zani ba ai. ai shiru aka yi shi ya samu kan shiru wai kana ji babba ce wai in an hana ni magana a komo ai majalisanmu da sauransu duka suna da cikin duniya da ko'ina da ko'ina ba komo ba a'a ni ai wa ardullahi wasi'a ko yanzu kana ji zan so in saba wa shi a fili haka ka ce filin ubanka ne za ka hana ni wala ko a kasuwa zan so in kafa wa shi ko a ina ne zan iya kafa wa'azi a yi shi a yaɗa shi a duniya saboda haka mutane su taka a hankali mutane iri iri ne akwai wayanda za su yi abin da bara a kalle su kuma akwai wayanda za a yi musu raddi akwai wayanda in ta kama waƙa za a yi musu a ragargace su ko yaya waƙa alhamdulillah na iya waƙa zan rubutu a kanka in kwalkwale ka in ma aski sama da ƙasa wallahi Allah ya bani wannan rubutu zan yanzu wallahi zan kirkira ka saboda ga maganganun da ya yi wallahi sun sani kuka na rantse da Allah mutane a bi a hankali damuwan mu manzon Allah wannan abubuwa da ake yi duka muna fata Allah ya karba annabi ya yarda da shi idan muka kuskura kullum na kan faɗa ka kuskura ka daina kallon Allah a cikin sha'aninka wallahi sai Allah ya tarwaba ka amma ka fuskanci Allah duk duniya in ta da wallahi ba abin da ta iya da kai haka za ka sha mayu masu fiƙa na cin naman mutum ɗanye wala haka za su baka haka shi Ibrahim yake faɗi ko wala na tashi na ban wa kaidan wala halina ba na tsoron fiƙan duk wani maye haka zai yi barka amma in ka sake manzon Allah ka sake gaskiya wallahi sai Allah ya jarrabe ka tarwaba ka na sha faɗa wa 'yan zawiya ba a taɓa gaskiya da gaskiya ta yi faɗa ba wannan gaskiya ya sa a gaba wannan gaskiya ya sa a gaba su yi faɗa ƙarya ne ƙarya ne har alƙiyama ta tsaya da kaga biyu suna faɗa to ɗaya gaskiya yake yi ɗaya ƙarya yake yi. ba taɓa faɗa ba akan gaskiya da gaskiya ba ƙarya da gaskiya suna faɗa ƙarya da ƙarya suna faɗa amma gaskiya da gaskiya har duniya ta naɗe ba za su taɓa faɗa ba lahira da lahira ba za su taɓa faɗa ba har abada wannan lahira ya sa a gaba wannan ma lahira ya sa a gaba yau aga suna faɗa ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne da kaga sun yi faɗa to ɗayan duniya ya sa a gaba saboda lahira da lahira ba sa faɗa duniya da lahira suna faɗa duniya da duniya suna faɗa an gane wannan philosophy wallahi tallahi har abada da kaga mutane suna tare an rabu to ɗayan ba Allah ya sa a gaba ba kai kai fata kullum kamar yadda sani Ali ke cewa Allah ka samu cikin kaɗan kaɗan kaɗan kalilan ma tuhiyun kalilan ma tazakkarun ko kaɗan su da masu imani kaɗan su da masu karɓar wa'azi ma tashkurun ma duka dai abun arziki sai kaga yan kaɗan kaɗan din amma in ka ji yawa walakin akthara nazi la ya'lamuna la yu'minuna haka zaka ji walakin aktharakum lil haqqi karihun haka dai sai na ya ce Allah ka samu cikin yan kaɗan wanda Allah ke duba ya ce su ne kaɗan masu karɓan wa'azi gani wannan gari namu alhamdulillah abin da yasa kuka ga muka shiru babu wanda yake magana akan mu shi yasa in kai magana akan mu wallahi ko dan waye ne kai sai mun tsinke magudu sai mun kure magudu wannan kam kar an ɗauka wai ritaya aka yi ko kuma a yau din nan don Allah mutum in yi ga yana ci kansa ya yi kwari dan Allah ya magana akan maulidi ya gani daga abin da ya ture ku sunan ina nan sai dai na mutu kuma na gaya ma kuma wallahi ko a ina zan iya taba wasi a yi shi kuma a yaɗa shi wa duniya yanzu an wuce zamanin ka ce sai wuri kaza kake so a yi magana ko wuri kaza ko haba ina kunci akan dan kujera na zan daura kafa ɗaya kan ɗaya in hau whatsapp in in danna bibin in yi karatu in sake duniya ta shiga ka- kasashen waje kai kana hangale da baki a kula misali ko a gombe a fara takiru saboda haka wannan littafi mai albarka bana insha Allah sai mun ga karshen sa shi ne aikin kamar yadda kuka ji maulanmu sharif umar haidara da shi da maulanmu Sheikh Mahi, Sheikh Inyas suka ce ɗariƙa aiki ne, aiki da ilimi. Ba ilimi ba aiki sai son duniya ƙarya kake ba dai ɗariƙa ba, sai dai ɗariƙar shaɗaniya ba tijjaniya ba. Ɗariƙar tijjaniya ba kan duniya ba ne. Kan lahira ne, kan sa mun yardan Allah ne da shiga fadan manzon Allah. Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah ka sa manzon Allah ya zama gatan mu a lahira Amin.
Allah ka riko da hannayenmu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wa masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya Allah muna roƙonka ka dau nauyin tarbiyan abin da za su haifa masu kasuwa a cikin mu Allah muna roƙonka ka ba ka sa albarka a cikin kasuwar su ka buɗa musu ka musu fatahi masu noma Ah, masu kasuwanci Allah sa albarka a kasuwansu masu noma masu- Allah sa albarka a nomansu masu kiwo Allah sa albarka a kiwonsu dukkan harakoki dai da muke sa hannu Allah ubangiji muna roƙonka ah, ka ka- ka sa albarka a ciki albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu hukum muke sallana wa adu ya barru ya yutru ya ainal muradi ajal يا من لا له شفاء كلا ولا ولد وأقف قبيلا وفرد كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجاهد لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرجل أمة خير الكلك جنبهم ولا نالهم نسب ولا عزر بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد تاج الأنساب حمد صلي وسلم على خير الورى جددا محمد على سبي سندو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كتب إلى الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين abubuwan da ina sanarwa 'yan